ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu muna cikin sirar babban sahabin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam sayyiduna mu'az ibn jabal radiyallahu ta'ala an zamu tashi safatun mudhi'atun min jihadihi radiyallahu ta'ala an safatun mudhi'atun min jihadihi radiyallahu ta'ala an wasu shafuffuka masu haskakawa a game da jihadin sayyiduna mu'az ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu sayyiduna mu'az bin jabal kaman yadda ya kasance cikin ulama cikin malamai na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu ya masa shaida a hadisi sahihi kaman yadda muka gani yace wa a'lamuhum bil halal wal harami mu'az bin jabal wanda yafi kowa sanin halal da haram a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da shaidar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yace Mu'az ibn Jabal shine Mu'az dan Jabal radiyallahu ta'ala an to bai tsaya a fagen ilimi ba addinin musulunci kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yace ana kara addini ne bi nuril bayan aw bi quwwati sinan ana kara musulunci ne bi nuril bayan da hasken bayani wato ilimi kenan aw bi quwwati sinan ko kuma da karfin tako makali wadaka sayyiduna mu'adh bin jabal bayan kasancewa shi malami kuma mujahidi ne sheda akan wannan ya kokan da aka yi ga baki ɗayan su na biladu sha yakin da ake ce ma ma'arikul yarmuk ya kokan da ake ce musu ma'arikul yarmuk gabaci da waɗannan yakokan da sai na mu'az bin jabal radiyallahu ta'ala anhu aka yi su da shi da shi aka yi su Allah ma ya kaddara a cikin wannan yakin zai rasu amma ba kashe shi aka yi ba kamar yadda za mu gani nan gaba a sababu wa kasihi shine dalilin mutuwarsa shine annoba da ta sauka wadda ake ci matsa'unu amawat mun sha jin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ransa a wannan matsayin yana mai yin shahada fi sabilillah domin abba'un shahadatu li kulli muslim haka manzo ta sama ya faɗa daga cikin nau'ukan shuhada'u da ake da su a musulunci akwai al-mat'u wanda annoba ta shafe shi ta sanadiyar annoba ya rasu to gashi ana jihadi fi sabilillah sannan bugu da kare kuma annoba ta kashe shi وكان رضي الله تعالى عنه قائد الميمنة في أجنادين وكان رضي الله تعالى عنه قائد الميمنة جدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يا كسن شيني جاغورا جاغورا رندنا تبنغرا داما أي إذا za a tafi yaƙi a musulunci akan kasa al'umma gida biyar ne abinda ake ce masa ake ce ake ce al-makhmata ko kuma aljaishul muhammad akan kasa rundunonin musulmai ne gida biyar ana da maimana ana da maisara ana da makdama ana da ma'akhara sannan ana da wusta akwai waɗanda za su tsaya a ɓangaren dama akwai wanda za su tsaya a ɓangaren hagu sannan akwai waɗanda za su tsaya a gaba akwai wanda za su tsaya a baya sannan kuma bayan haka sai a samu waɗanda suke tsakiya dama nan hagu nan a gaba kuma ga wasu can kuma a baya sannan tsakiya ma akwai wata rundunar haka ake kasa abin nan haka ake kasa rundunonin yaƙi in za a tafi musulunci ai shine shine shine abin nan me hikimin mawaki yake faɗin bayan an je bayan an je an yi ma'arakatul amuriya a cikin kasidarsa da yake cewa as-saifu as-saifu asdaqu anba'an min al-kutubi wa as-saifu asdaqu inba'an min al-kutubi fi haddihi al-hadd bayna al-jidd wal-la'ib shine sai yake cewa wal haqqu fi wal haqqu fi shubahi al-akhmat lami'atun shi ai gaskiya na tabbata ne a cikin kyallin rundunonin nan da suke zuwa waɗanda suke yan biyar har shi ne yake cewa lafi saba'ati shuhubi ba a abin da aka ji aka dubo na gobe da nisa ba na duba a cikin a cikin aka alakanta su da saurari guda bakwai ba shi ba ne cin nasara ba takaice dai ana da maimana ana da maisara sannan ana da makdama ana da ma'akara sannan ana da wusfa haka ake kasa rundunar musulunci idan za a tafi yaki وسيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه a yakin da aka yi shi wannan wajen wannan wannan ajnadi malamai kamar yadda al-Imam Yaqutul Hamawi a cikin littafin sa Mu'jamul Buldan yace ana babbun wannan sunan da fuskoki da yawa ko dai a ce ajnadi ala sirati jam'in al-mudhakkar salim ajnadi ajnadi ko kuma a ce ajnadai kamar musanna ce duk ya ce ya tabbata shi wannan ajnadai din ko ajnadin wuri ne a sananne a dimashku sha wuri ne sananne har al-imamu ya kutu hamawi yake cewa mawdi'un ma'rufun bi dimashku sha وقد وقعت فيه تلك الوقعة الشهيرة بين المسلمين والروم sai wannan wajen ajnadin waje ne a dimashku sha kuma wannan yakin shahararren yaki da ya afku tsakanin musulmai da rumawa an yi shi a wannan wajen kuma an yi wannan yakin ne a shekara ta goma sha uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam an fara ta sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana da rai gab da zai rasu sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu a ƙarƙashin khilafancinsa Allah ya sa za a ci nasara wannan garin ya dawo hannun musulmai to to sayyidina mu'adh ibn jabal a wannan yakin da aka yi shine yake bangaren dama kama fi ashabihi sayyidina mu'adh ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu ya miƙe fi ashabihi a cikin mutanansa a cikin sojojinsa waɗanda suke bangaren dama a matsayinsa na kwamanda na wannan rundunar da take bangaren dama فقال يا معشر المسلمين يا كتار مسلمي اشهوا أنفسكم اليوم لله كسيد كاوننكم الله سبحانه وتعالى domin ku samu riba a wurin Allah madaukakin sarki fa innakum in hazamtumuhum al-yawma domin in ku kuka darkake waɗannan rundunonin na kafirci waɗanda suke karkashin rumawa kuka darkake su kuka ci nasara akan su كانت هذه البلاد دار الإسلام أبدا waɗannan garuruwan sai su dawo su zama garuruwan musulunci har abada Allah kuma ya karɓi maganarsa domin biladu sham ce da suka dawo hannun musulmai iyaka abin da ba a rasa ba kamar isra'ila a yau in ka cire isra'ila duk waɗannan garuruwa garuruwa ne na musulunci ita kuma isra'ila shekarunta nawa alif dari tara da arba'in da biyar aka ba da kudiri a majalisar ɗinkin duniya a kirkiro ta ta tabbata zuwa alif dari tara da arba'in da bakwai da arba'in da takwas a daidai lokacin isra'ila ta kafu ta zama ƙasa majalisar ɗinkin duniya ta mata rijista ta ce ta yarda da ita a matsayin ƙasa amma ba ƙasa ba ce ƙasa ce ta wadda aka ƙwace daga masu haƙƙi aka ba waɗanda ba su cancanta a basu ba har larabawa suna da karin magana suna cewa a aƙallazi la yamliku lillazi la yastahiqu wanda bai mallaka ba ya ba wanda bai cancanta ba Amerika da ita da majalisar ɗinkin duniya ba su mallaki ƙasar Filistinu ba ƙasar Filistinu ba mulkin su bane kuma suka zo suka ɗauka suka ba Isra'ila suka kirkiri ƙasa suka ba Isra'ila Yahudawa a matsayin kasar da ba ta su ba to shine karin magana da suke cewa a tsallazi la yamliku lillazi ko allazi la yastahiqu wanda bai mallaka ba ya ba wanda bai cancanta a bashi ba yayi kwace ya ba wanda bai cancanta a bashi ba dama da ya kwato ya ba wanda ya cancanta a bashi ne to da shi ce wannan maganar ta sayyidina mu'azu bin jabal ta tabbata ta zama gaskiya biladu sham ga baki daya garuruwan sham sai da suka da suka zama kasashen musulmai kuma har yanzu musulmi musulmai suke kuma dama manzon sama ya bada bishara a game da biladu sham cewa idan fitinin tashin gabta tashin alkiyama suka yawa al'imanu ya kuna fi shami imani zai koma a ƙasar sha ma'a ridwanullahi was sawadil azim min Allah tare da kuma samun yadda Allah da za ku yi was sawadil azim da kuma as-sawadil azim lada wacce take mai girma min Allah daga Allah madaukakin sarki idan kuka tashi kuka yi jihadi kuka yi yaƙi don waɗannan garuruwa biladu sham waɗanda suke ƙarƙashin kafirai rumawa kiristoci suka dawo hannun musulmai to shi kenan rum geographiyan mu fahimci wannan na sha yin wannan bayanin idan an ce rum rum ta kasu gida biyu a geographiyance akwai biladun rumi fi asiya akwai biladun rumi fi Europa. Biladun rumi fi Asiya ita ce Turkiyya, Al-Qustantaniya, wanda suka zama suna da imbiratoriya ta da ake ce mata Al-Bizantiyya, Al-Imbiratoriya Sul-Bizantiyya, Turkiyya kenan. Turkiyya da biladun sha, an ka fara daga Siriya har abin nan Turkiyya, to dinnan waɗancan su ne ake ce musu biladun sham. kuma su ne arrumu fi asiya to amma turkiya idan mutum ya kalle ta yanzu zai ga wani bangaren ta kuma ya shiga yawa shi yasa suke ta hauka mahaukatan cikin su suke hauka kan cewa su sai sun shiga cikin yawa ana ta musu alkawari ana cewa kafircin ku har yanzu bai kai ku shiga ba suna ta ƙara kafirci sai a ce har yanzu ba ku yi kafircin ku bai kai ba balle ku shiga ku zama cikin ƙasashen turai to turkiya idan an ce biladun rum a tarihin musulunci a wannan bangaren ana nufin turkiya da biladu shami su ne biladun rum a waɗancan lokutan wato al'imbiratoriyatul bizantiyya wacce kaisar ke shugabantarta irakal sunansa irakalu amma sunan sarautarsa kaisar to sannan akwai biladun rum fi Europa ita ce italiya من ذا الذي سمع حديث سيدنا أبو ذر الجفاري رضي الله تعالى عنه الإمام أحمد بن حنبل يجد حديث لإسنادي إن كان تشي أكا تنبيع النبي صلى الله عليه وسلم دغوم دغوم تشام wato biladun sham turkiya da rum ta italiya wacce za a fara budewa manzalin sa mai ce biladu qaisar tuftahu awwala lallai tabbas ƙasar turkiya ita za a fara budewa ta fara dawowa hannun musulmai malamai suka ce wannan hadisin na nuna ashe ko ba daɗe ko ba jima italiya za ta dawo hannun musulmai italiya inda fafa roma yake in ba mu mutane wannan bayanin ba su shiga ganewa ba inda fafa roma shugaban dariƙar katolika na kiristoci yake manzon da sama ya bada bishara za ta dawo hannun musulmai to malamai masu bincike sisi suka yi sabani su ce hal tuftahu da a watan au am an watan shin a magana manzon sama an fahimci cewa yaki za a yi sannan italiya ta dawo hannun musulmai ko ko da awaci za ta faɗa cikin italiya ta musulunci har mutanen italiya su musulunta rum ta dawo hannun musulmai to suna da wannan sabanin wannan didde ba wani abu bane na tabba ba wani abu bane na bincike ko tuftahu an watan auda a watan wannan ba aikin mu bane eh ya ka dai akwai bukata ta wajibcin a tashi a yada musuluncin nan ya shiga ko ina kuma alhamdulillah musulunci na shiga ko ina inda baka tsammani ba inda baka tsammani ba sai ka sai ka musulunci ya kai to ko ba dai ko ba jima manzon sama ya bada bishara cewa Italiya za ta dawo hannun musulmai wannan yana ɗaya daga cikin al-mubashiratu bin tifaril islam yana cikin bisharori a game da cewa musulunci shi zai ci nasara wannan a taƙaice kenan ajnadiyin ko ajnadayin guri ne dai a dimashku ai idan wannan yakin da aka yi na biladu sham sabon annabi sallallahu sun kai da kasashe gida-gida sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an fikirar ta ce fikirar ta ce ta a tafi wannan yakin yana da sayyidina Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu ya zama shine jagoran wannan yakin shine jagoran wannan yakin sai daga baya sai ya ci bayan sayyidina Abubakar ya rasu sai sayyidina Umar ya hawa sayyidina Umar na hawa aikin shi na farko da ya fara yi sai ya ce ya cire Khalid ibn al-Walid ya nada sayyidina Abu Ubayd ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu ya zama shine jagoran wannan yakin haka aka yi har aka ci nasara Allah madaukakin sarki yasa musulmai suka ci nasara suka daukaka biladu sham suka dawo hannun musulmai gabaki daya to kasa kasa garuruwan aka yi ajnadin akwai aka yi wannan sannan akwai fishin sannan akwai nibsan kai bisan sannan sai kuma yarmukun gabaki daya to sai malaman tarihi a istilahin su sai suka zaɓi su kira yakin gabaki ɗaya ma'arakatul yarmuk shi yasa har a tambaya ta wasa kwakwalwa ta musulunci tarihin musulunci idan aka ce masmu ma'arik biladi shami sai mutum ya ce ne al yarmuk idan aka ce masmu ma'ariki biladi iraq sai mutum ya ce ne na faɗi nan sham ne na iraq Kadisiyya mana, Kadisiyya idan aka ce ma'ariku biladi shami ana nufin al-yarmuk. Idan aka ce al-yarmuk ana nufin yakokan da aka yi a ƙasar sha, wadda ta shafin an ce sham a lokacin hadda Turkiyya, a nan ma babban birnin nasi yake ai. Iyaka sun kasa abin gida biyu, ku fahimci wata hikima da suka yi. A wancan lokacin daular Rumawa da Kaisar ke shugabantar ta, sai suka ɗauki ɓangaren Turkiyya ya zama ɓangaren mulki, ɓangaren Biladu Sham kuma ya zama wajen bauta, domin a nan Baitul Maqdis yake. Mun gane ai, a nan masallacin Kudus yake, Turkiyya kuma sai ta zama ita ce wajen mulki, nan kuma inda fafamo mai yake. Mun fahimta ai. To dukkanin su su ce da suka dawo hannun musulunci, suka dawo suka zama garuruwan musulunci kuma har yanzu musulunci ake yi. wanda Turkiyyar nan bayan haka aka zo aka samu abin da ake cewa a daulatul Usmaniyya ta Turkiyya wanda suka shekara wajen 800 suna mulki kuma suna da abubuwan da suka bada na gudunmuwa a game da ci gaban musulunci daidai gwangwani to wannan kenan wa fi bihli bisan bihil daban bisan daban kamar yadda al-imamu ya kutul hamawi ya faɗa a cikin littafinsa to amma akan haɗe su sai a ce bihli bisan domin wajaje ne da suke kusa da juna mun gane kamar kwari da tudun duku mun gane ai a wani zubin kawai mutum yana kwari sai ce tudun dukun yake ko kuma haka ya kamata ma ya rika cewa kana radiyallahu anhu ala maimanatil muslimina a wannan yakin shi ma da aka yi shi ma an yi shi a shekara ta goma sha uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam to sayyiduna mu'az bin jabal radiyallahu ta'ala anhu a shi ma ya kasance ala maimanatil muslimin shine yake bangaren dama na rundunar musulmai qala sabit ibn sahal ibn sa'ad sabit dan sahal dan sa'ad yace kana mu'az ibn jabal yawma idin min ashaddi an-nas alaina irfan wallahi sayyidina mu'az dan jabal ya kasance a wannan ranar min ashaddi an-nas alaina irfan yana ne daga cikin masu tsanani kwadayin a ci nasara a cikin mu wa ambahum fi riqabir rumi sayfan kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka rika zartar da takobinsu a kawuna ko a wuyayen rumawa wato mutum ne da ya nuna jarumtaka a wannan yakin ba a baya baya yake ba a matsayin shi na kwamanda kwamandan wani bangare na rindina ai kaga ba ya zama rago ba fa bayna ma huwa yuharibu fi maimanatil muslimina mai riwaya yace sayyiduna mu'adh bin jabal radiyallahu ta'ala anhu yana cikin yaki fi maimanatil muslimina a ɓangaren dama na rundunar musulmai iz aqbalat junudur rumi kawai sai ga sojoji rindinar rumawa kiristoci sun zo tahudu askar almuslimina kawai sai ga su sun zagaye sai ga su sun zagaye sojojin musulmai suka yi ma sojojin musulmai kawanya فبغز إليهم معاذ بن جبل في رجاله ونادى فقال كيكا سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يا بينا عتكي السوء في رجاله ينفين صوتو جنسا ونادى يكرا يشي أيها الناس يا قوم تاني اعلموا رحمكم الله قتلي ألا يجقنكم أن الله قد وعدكم بالنصر ألا يمكوا القوري أشكل التابل cewa ku za ku ci nasara wa inna jundana lahumul ghalibun kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli ana wa rusuli ka gani innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun wannan alkawari ne Allah madaukakin sarki ya yi alkawarin haka ga musulmai ma damar sun tsaya akan abin da ya umarce su akai duk lokacin da kaga musulmai zai shiga cikin walakanci sun shiga cikin kaskanci sun zama ba su da amfani a cikin duniya to su zo su yi bincike a kansu ilar ji uwara akun falce da su ruwan kan attara su mu uwara akun zihiriya kun bar haske a baya a koma a je a nemo hasken manzon sama ya faɗi abubuwa guda biyu idan musulmai suka zama suna da su to sai sun zama kaskantattu hubbu duniya wa karahiyatul mauti san duniya da gudun mutuwa hubbud duniya san duniya malamai suna cewa hubbud duniya ra'su kulli khati'a san duniya shine shugaban kowane sabo duk saban da za a yi san duniya ke haifar da shi hubbud duniya ra'su kulli khati'a inji malik ibn diyana rahimahullahu ta'ala ne daga cikin ahadu suhadi al-ubbad حب الدنيا رأس كل خطيئة شيني فن دنيا شيني شو قبان قوة الزنيب فن نوع خرانية الموت قد متوى kowa na gudun ya mutu idan ana gudun a mutu to shi kenan ba za a iya ma musulunci komai ba kenan sai a walakanta musulunci ba wanda zai iya magana kowa na jin tsoro wani zuwa ma ba kashe mutum za a yi ba wahala kawai zai sha kuma wasu sun sha wahalar an fito da su sun dawo sun warke sun ci gaba da rayuwarsu sun ga wannan abu ne ya ce Allah madaukakin sarki ya muku alkawarin cin nasara wa ayyadakum bil imani kuma Allah ya karfafe ku da imani fansurullaha yansurkum ku taimaki Allah Allah zai taimake ku wa yusabbit aqdamakum kuma Allah madaukakin sarki zai tabbatar da digadigan ku a ban kasa wa alamu anna Allah ma'akum sannan ku sani Allah yana tare da ku wace irin ma'iyya ma'iyyatun nasri wa ta'yi Allah zai ba ku cin nasara da rinjaye kuma Allah zai karfafe ku wa nasirukum ala abadatil awtani kuma Allah yayi alƙawarin zai taimake ku akan masu bautar gumaka Allah zai tsare ku ya taimake ku akan su wannan alƙawari ne na Allah a fa filin daga fa sayyidina Mu'adh bin Jabal yake yake jero irin waɗannan maganganu waɗanda suka kama da gwalagwalai masu tsada domin sai na mu'azu bin jabal ya sha daga cikin manba'un nubuwa shariba min manba'in nubuwa shariba wartawa ya sha ya koshi to daga maganganun sahabban annabi sallama za ka ga suna yin kama da maganganun annabta saboda sun tsatso ne daga asalin annabtar to jawabinsa da yake wa ya ƙulu li wujaha'in rumi qabla ma'arikati fihli kafin ayyakin fihli din sayyidina mu'adh bin jabal radiyallahu ta'ala anhu ya mashi gabanin wujaha dan waji waji shine mutumin da ya zama mai daraja eh to to to wujaha yayi musu jawabi yayi ma shugabannin rumawa jawabi kafin a shiga yakin lamma fawadahum a lokacin da aka yi mufawada ya ke ci mufawada mufawada istilahi ne ma da ya amfani da shi istilahi ne na zamai in an ce mufawaza shine yin alkawarin wasu bukatu daga gare ku ana rigima sai a ci sai a sa wasu bukatu ki fi mana kaza mu ma mai muku kaza sai a zauna lafiya shi na ke ce masa mufawaza kamar yanzu zaka ga ana cewa المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أنا أمفاني لسوء كفافا يعنى لاباري المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية هو الفلسطينية الإسرائيلية واتو وني abin nan shiri da aka yi na ɗan zaman lafiya akan wasu alkawurra tsakanin Isra'iliyawa da Filistiniyawa za mu ga yanzu na ta musayan kayan fursunonin fursunonin fursuna ko yan gidan fursuna ana sako su akwai dai daga ci wanda ya wajen zajin shekara ɗaya yana yajin cin abinci samirin isawi satin da ya wuce aka sako shi isra'ila ta kama shi urgu ne ake ci ake tura shi don an zata ma mutuwa ke shekara shi dai bai cin abinci ye al-idrabu an al-ta'am ye yajin aikin cin abinci amma al-idrabu al-juz'i ba take ba al'idrabul juzi yanzu kaga ‘yan gidan aljazira da aka kama su ‘yan gidan aljazira da aka kama su da bazu shami abdullahi shami da waye ɗaya su biyu ai su ma suna yajin cin abinci amma sai a rubuta sai ce aljuzi al'idrabul juzi amma an kawo musu na safe sai su ci an aka kawo musu na rana su ce ba za su ci ba shi ne al'idrabul juzi akwai maganganu da malaman zamani suke da shi a ga malaman wannan zamanin suke da shi a game da hukuncin haka shin ya halatta mutum ya al-ibrabu an ta'ani ya ma yajin aiki ya ma abinci cin yajin aiki to wannan ba shi bane mahalluhul zikru to lokacin da sayyidina mu'az ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu aka shirya za a yi wata mufawaza aka gayyace shi aka gayyace shi ya je fadar sarkin rum kaisar ورفض الجلوس معهم على البسط da aka je an shimfiɗa masa an kilisai ga kilisai nan an shimfiɗa aka ce ai ga wajen shi ya zauna shi yake ya ki zama ya ki zama a kan shimfiɗa ya tsaya a tsaye ga jawabin sai ce kumtu izaman lil mashi ala hadhihi al busti yace kumtu na tsaya ne izaman للمشي على هذه البسط domin in nuna girma na in taka waɗannan shimfiɗin naku da kuka ɗauke su wani abu ni in yi tafiya a kansu nan ba yana nuna ya girma ba yana nuna izaman ya nuna matsayin kansa ya nuna matsayin musulmai na yin haka ne in yin tafiya a in taka waɗannan shimfiɗin naku wal julusi ala hadhihi namarik sannan kuma na ki in zauna akan waɗannan shimfiɗin naku filaluwa kilisai da kuka sa annamari jam'i ne na ai qur'ani akwai wannan lafazin a cikin qur'ani ko hmm ko babu namari wasu ma wa tariku ai ba ba nan ne ko namari kuma sugatun a cikin suratul gashi yake ko wa namari kuma suga jam'u min jam'u namraqin annamraqu shine filo filo da ake sawa ba dan a kishingita ba filo da ake sawa dan sarauta a taka eh kawai duk inda shugaba zai tafi ya taka saboda taushi ba a san ya sha wahala to shine namari ko ba na shi na taba kawo muku baitin baitin da mata suka rika yi rajazin da suka rika yi lokacin da aka je yakin akwai annan littafin mako نحن بنات طارق نمشي على النمارق خب إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق فراق غير والق haka suka rika musu suna musu siya maza ne suke ma mata siya nahnu banatu tariq namshu namshi ala namarik in tuqbilu nu'alik aw tudbiru nufarik duk wanda bai ji an yaki ba in ya dawo gida ba ba mu ba shi mun sake shi mace take ce mata ne suke faɗa ma sojojin sojojin kafirai a yakin Uhud a wata riwaya an ce sun yi ta ma a yakin Ahzab ta ce wanda bai je an yakin nan da shi ba muna kallon shi za ne le kowa ta kalli mijinta duk wanda bai shiga yaki ba in ya dawo gida ta sakai eh shine in tuqbilu yu'aniq idan kuka je kuka fuskanci abokanan gaban ku musulmai aka yaki to nu'anik in kun da sai mu gungume ku a matsayin mazajen mu aw tudbiru nufarik ko kuma ku juya bayan ku gudu to ba ku ba mazajen mu bane mun gane ko to sai ce allati allati ta'tabtum biha ala du'ataikum wa ahli millati wadanda kuka fifita kawunan ku da su akan raunanan cikin ku wa ahli millatikum da kuma mabiya addinin ku kun ware kanku ku ne manya kun shirya ma kanku irin waɗannan kilitai da kayan daɗi to shine ni kuma nazo in taka su ba zan zauna ba in yi tafiya a kansu wa inna ma hiya min zinati dunya wa ghururiha kuma wadannan abubuwan da kuka tara a fadojinku ai ba wani abu bane illa kawa na duniya wa ghururiha da kuma rudi na duniya wa qad zahada Allah fi dunya wa dammaha mu kuma musulmai Allah madaukakin sarki ya tsoratar da mu cewa mu guji duniya ya sa mu masu gudun duniya ne wa zambaha kuma Allah ya zargi duniya ba inda Allah ya ba duniya a cikin alkur'ani duk inda za a faɗi duniyar nan za a faɗi ta ne a matsayin zargi Allah bal tuhibbuna al'adila wa tadhuruna al-akhirah wa ma hadhihi al-hayat ad-dunya illa la'ibun wa lahu innama ad-dunya kaza duk ga ta nan a cikin Qur'ani Qur'ani yana bada labari akan cewa duniya ba komai bace illa shirme ونهى عن البغي والسرف سنن ألا مدوكتين تسياها نزالنشي والسرف دع المبزرنشي فيها أتكن دونية فأنا جالس ها هنا على الأرض شيء ني أكاسا ما زنزونا وكلموا ميكوي من مغنى ولما قالوا له لوكتين تسكتي مسا اذهب إلى أصحابك تفي وجم متاننك فوالله إنا لنرجو أن أن أن أن أن نفركم في الجبال غدا وأن نفركم إلى الجبال في الجبال غدا sai je kaga faɗa ma mutanenka gobe muna fatan sai mun kora ku a bayan dutse gobe qala mu'azu sai mu'azu yace amma jibalu fala yace amma duwatsu ko kusa ba za mu gudu mu hau dutse ba wallahi la taqtulanna la taqtulanna عن آخرنا أو لنخرجنكم من أرضكم أذلة وأنتم صاغرون ولكن سيدي والله لتقتلنا إيه سيدي كتي ذاك قشيم عن آخرنا حق جماد نكرشم أو لنخرجنكم كوكما مو مفتدكم إن كوما قشيم مقباتي لا حتى نكرشم أمة إيري أتكم توموكما لنخرجنكم min ardikum azillatan wallahi sai mun fitar da ku daga garuruwan ku wa antum sajirun kuma kuna masu kaskanci kuma haka ya faru Allah madaukakin zaki ya ba musulmai nasara sai gashi fafaroma da kansa yazo yana miƙa ma sayyidina Umar makulli to kullum baitul maqdis da kansa yazo ya miƙa ma sayyidina Umar ya miƙa masa wannan duka abin da malai ya kama ne yana nuna mana jarumtaka da mazantaka da rashin fargaba da ba da kai da sayyidina Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu Allah ya azurka shi da shi ba rago bane shi a fage na ilimi yana nan sannan a fage na jihadi yana nan kuma duk sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ba rago a cikin su ba wanda za a zo a yi kada kuje shi kenan sai sai ce ma matar shi ta ƙara sa mishi bargo sanyi yake ji in an zo shi kenan an ka zo ya ce Allah shi zazzabi na kwana da shi da shi Allah shi masassara habanin sama ba haka suke eh su su fursanu su su fursanul harbi ne kuma sannan ulama'ul mihraj shi ulama'ul mihraj sannan fursanul harbi a wajen ibada da ilimi suna nan sannan idan an zo abin da ya shafi jihadi suna nan Allah madaukakin sarki ya ƙara mana san su littafi sunan littafi ne shine a can ya ciro wannan magana a tsariku ila da mashkin ba littafi ko kuma duka waɗannan mafi yawancin yin waɗannan waɗannan abubuwan shi shi a tsariku ila da marjili ne ba masdari ba ne in an ce marjili shine littafin da ya kwafo shi ma daga wani littafi ba shi bane al-aslu amma idan an ce al-masdar to shine asali eh to ana da masajir su ne mafi yawanci al-masajir tarihiyya su ne littafan tarihi masu kawo tarihi da isnadi kaman ka faro daga tarihul umami wal muluk na al-imam ibn jarir al-tabari ka zo tarihul islam na al-imam al-zahabi sannan ka zo irin su tarihin al-kamil na al-imam al-asir kaman albidaya wa nihaya na al-imam ibn kathir kaman littafin tarihu dimashq littafin al-imam ibn asakir eh kaman littafin al-imam al-khatib al-baghdadi tarihu baghdad duk waɗannan littafai ne da ake kawo tarihi da isnad kuma littafai ne suna cikin littafai mu'tamadai na ahlus sunna waɗanda suke istinbatin tarihi daga cikin su idan ka cire littafan da aka rubuta su na hadisi zalla mun fahimta na'am to bismillahir rahmanir rahim al-imam bin qayyim yana mana bayani akan bawa ya zama yana da tsoro da firgici game da duk abin da zai fata masa aiki kullum bawa ana son ya zama mutawabi ya zama mai jin tsoron Allah madaukakin sarki kada Allah ya bata aikinsa kada mutum ya gururi a duk abin da yake yi duk yawan aikin alkhairin mutum to kullum ya rika fatan Allah madaukakin sarki yana karban wannan aikin nasa to shine yayi mana bayani akan cewa aikin da aka yi shi sai ya lalace to shin kamar rajja misali ai ba ta aiki take ko idan Allah misali ya jarrabu mutum wal iyazu billah mutum ya ridda to idan ya dawo musulunci ya tuba shin ayyukansa da yayi kafin wannan riddar za su ladar za ta dawo ko ku an riga an bata sai dai sabon gini ya ce malamai suna da maganganu akan wannan ko kuma ya kawo mana to shine sai ma da ya ce wal mas'alatu mabniyatun ala asli ya ce ita wannan ka'ida an gina ta ce ko wannan matsalar an gina ta ne ala asin akan wani asali wa huwa annal ridda shine cewa wannan asalin shine annal ridda ta ridda hal tuhbitu al'amala bi mujarradiha shin ita ridda tana bata aiki kawai dan an yi ta aw la yuhbituhu illa al-maut alaiha ko ko ba abin da ke bata aiki sai idan mutum ya ridda kuma ya mutu akan ridda ku fahimci abin da al-Imam al-Qayyim yake nufi ana malamai suna da wata ka'ida da suke da ita ka'ida ce amma mukhtalafun ka'ida ce mukhtalafun fiha shin ridda idan mutum yayi da yayi ta aikin shi ya lalace ko ko a'a idan mutum ya ridda aikinsa ba zai lalace ba sai dai idan ya mutu a kan riddar sai ya je ranar lahira da ya yi aikin addini daga baya sai wani ya billah ke ridda kuma ya mutu a kan riddar to shin wannan ne zai sa ba zai ga aikinsa ga baki ɗaya ba shine wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura ko kuwa a duniya idan mutum ya ridda da ya yi ridda ta bata masa aikinsa sai ya sa mana alamar tambaya shi yace fi halil ulama'i qawlani malamai suna da maganganu biyu akan wannan mas'alar maganganun nan kuma mashhura ne shahararrun maganganu ne wa huma riwayatani an al-imam ahmad radiyallahu anhu wannan maganganun guda biyu an ruwaito su daga al-imam ahmad rahimahullahu ta'ala al-imam al-qayyim ya fada al-imam ahmad ba sahabi bane yace masa radiyallahu anhu malamai suna da sabani kan at-tarabbi li ghairi sahaba shin hal yajuzu at-tarabbi li ghairi sahaba shin ya halatta wanda ba sahabi ba a ce masa radiyallahu anhu wannan mas'alar ta at-tarabbi li ghairi sahaba malamai sun gina ta ne akan shin idan ka ce masa sahabi radiyallahu anhu hal tukhbiru am tad'u labari kake ko addu'a kake kaga su sahabbai Allah ya ce radiyallahu anhum ko sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar ko والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال رضي الله عنهم ورضوا عنه ورضوا عنه Allah ya yi da su su ma sun yarda da Allah to kun ga nan idan aka faɗi aka ce Abu Huraira radiyallahu anhu to labari ake badawa to a wannan babun sai malamai suka ce in an ɗauka ikhbari ake yi to la ya zuzu tarabdi da gairi sahaba bai halatta a ce ma wani wanda ba sahabi ba radiyallahu anhu domin nan ya kubaru wa la yuda'a labari ake bada ba addu'a ake ba amma idan an ɗauka tarabdin da ake masahabbai addu'a ake ɗalabi ne radiyallahu anhu kaman ka ce ne Allahun barba anhu, Allah ka yadda da shi, soje suka ce ya halatta a ce ma wani wanda ba sahabi ba. Amma duk da haka ce malamai suka ce, wannan a tarafi da sahaba alama ce ta ‘yan bid'a su suka shahara da shi. Yanzu za su faɗi sunan wani ko a Najeriya nan yake yana nan da ransa bai mutu ba zai su faɗa zai ce maulana wa na rabiyallahu anhu. In haka ce kuma rabiyallahu anhu a ce CFR ko FR ne ko menene wannan nan suna abubuwan lambobin nan na arna an ce mutum radiyallahu anhu kuma ce wai ya fa'ar ne ko ya fa'ar ne ko ce fa ko ya fa'ar ni ban haddace ba to irin wannan to alama ce ta to sai malamai suka ce kamar a Sheikh Abu Sa'ad al-Huwaina a wannan zamanin hafizahullah yace a babi na tawassi da babi na wara'u ahadus sunna ne tantance haka saboda wannan sima ce daga cikin sima ahlul bid'ah kamar misalin ne a taslimu da ghairi al'ambiyayi cewa alaihi sala ga wani wanda ba sahabi ba ga wani wanda ba annabi ba annabawa ake ce ma alaihi musala to sai yan shi'a sai suka ɗauki wannan dukkan wani da suka bashi imamanci suka naɗa shi suka ce imamin shi ne shi to zai suka ce masa alaihi sala a immansu guda goma sha biyu duka in sun ambace suna cewa alaihi salam ali alaihi salam fatimatu alaiha salam al-husainu alaihi salam eh muhammad al-baqir alaihi salam eh abu abu abu abu abu abu ja'far abu abdullah ja'far as-sadiq alaihi salam duk haka suke ambata musu to shi ma abadi na warabu ahlus sunna ne sanci wannan amma idan kaga wani yayi kai tsaye ba za ka ce masa yayi domin al-Imam al-Bukhari in kana karanta sahihin sa za ka ga akwai lokacin da zai faɗi sunan kamar Nana Fatima radiyallahu ta'ala anha ce ce alaiha salam to ɗan bid'a sun fi shahara da wannan ababi na wani mutum ya nisanta wannan na shigo da shi ne kawai saboda ya ambata mun gane ai to an ruwaito maganganu biyu daga al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala al-Imam Ahmad bin Hanbal ya faɗi maganganu fa in kulna tufbitu al-amal bi nafsiha idan muka gina muka ce ita ridda ba ta aiki take aiki take da kanta to fa mata aslama duk lokacin da mutum ya ridda sai ya dawo ya musulunta ista'anafa al-amala to zai fara aiki ne sabo wancan aikin da yayi da ayyukan da ya na alkhairi misali wal iyazu billah mutum ya balaga shekarun shi goma sha biyar sai ya balaga ya fara aikin addini ya fara aikin addini sai rudanin duniya rudu na duniya ya rudai ya je ridda a lokacin shekarun shi arba'in yin shekara nawa yana bauta ashirin da biyar sai kuma ya musulunta daga baya Allah ya yi masa gamdakatar ya musulunta to waɗannan ayyukan na shekara ashirin da biyar gabaki ɗaya sun lalace yanzu da ya tuba ya dawo musulunci to zai fara aiki ne sabo fil kamar jariri kamar jariri la alaihi wa la bai da zunubi idan aka tafi kundinsa na zunubai bai da lada idan aka tafi kundinsa na lada a wannan kaulin na cewa arridda tuhbitu al'amala li nafsiha ridda tana baka aiki ita da kanta mun gane wannan wa batala ma kana kad amila qabla al-islam sannan ya bata aikin sa duk gabaki ɗaya da yayi kafin ya dawo musulunci na biyu al-islam nan wanne al-islamu as-sani musulunta ta biyu kenan to wancan aikin da ya kafin ya dawo musulunci yanzu gabaki ɗaya lalace kauli na nawa kenan na farko magana farko kenan ko الردة تحبط العمل بنفسها هو مجرد الردة يحبط العمل كأن ردة أي سمتين يا لالا شيء باكي دا قول فقوتي لما قنا تفقوتي وإن قلنا إذا كما مكتي لا يحبط العمل إلا إذا مات مغتدا لا يحبط العمل إذ لا يحب لا يحبط إيه وإن قلنا لا يحبط العمل إلا إذا مات مرتدا idan kuma muka ce aiki ba zai lalace ba sai idan mutum ya mutu a matsayin mai ridda a mata ada ila islami duk lokacin da mutum ya dawo musulunci kenan ada ilaihi sawabu amalihi to ladar aikin sa za ta dawo masa ke wani kaulin yafi ba da molar ka ba fa ba hujja akaliya ba wani kaulin ya fi cewa ne illa idza mata mutaddan to me hujja na'am sai na yi cin haddi shi ya yanci ba ba na ga ba zanibi ba ne shi ada ka yaumi waladat ummuhu ai la zamba kenan a shi ne aka ce alhajjul mazhuhu laysa lahu jazaa'un illa aljannatu a to wanda wanda la alaihi wala lahu yadkhul aljannata ai la budda an yakuna lahu ana nufin an shafe masa zanuban sa kenan wala ibrahim shi kuma ya fassara ko bai fassara ba a tallan da ake masa a gidan rediyo in ana sanarwa lokacin yana gwamna ce ce ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya hajji hajji hajji me yake cewa hajjin mabrur hajjin mabrur ko zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta aife shi wato zai da kowanne zunubi to ko ga yana malam da zai tarbe shi kila muje wa hakada al-abd idza fa'ala hasanatan kenan haka ma bawa idan ya aikata kyakkyawan aiki summa fa'ala sayyi'atan sannan ya aikata mummunan aiki tuhbituha wanda wannan mummunan aikin zai bata wancan kyakkyawan aikin summa taba min ba'd tilka sayyi'ati aw min tilka sayyi'ati sannan ya tuba bayan wannan mummunan aikin هل يعود إليه ثواب تلك الحسنة المتقدمة شن لا جوان من أي كتاوى دي ذات داو مسا يخرج على هذا الأصل كو يخرج على هذا الأصل لا أتشد وانا وكنت أقوى قائدا يا يترجيه بيبا yanzu ya sake baka wani abu ne kai kiyasi wancan ridda ya yi mun gane ai mutum ya ridda kwata-kwata baya cikin musulunci sai aka ce an yi saɓani akan hukuncin aikinsa shin idan ya dawo ya tuba dama ridda ita da an yi da take bata aiki ko ko a a sharaɗin ridda ta bata aiki sai idan mutum ya mutu a matsayin mai riddar sai ce to haka ma idan mummunan ai mutum ya kyakkyawan aiki sai ya zo ya wani mummunan aikin da ya bata masa wancan kyakkyawan aikin to shin idan ya dawo ya tuba za a dawo masa da ladan wancan kyakkyawan aikin da ya yi ko ko ba za a dawo masa da shi ba sai ce wannan kai kiyasi akan waccan ka'idar kuma bai tarjihi ba ke to shine sai ya ce ولم يزل في نفسي من هذه المسألة ولم أزل حريصا على الصواب فيها يتي ولم يزل في نفسي من هذه المسألة والله wannan abin wannan mas'alar ba ta fita a cikin zuciyata ba walam azal harisan ala sawab fiha ni ba kuma ban gushe ba ina ta bincike in gano wai me daidai akan wannan mas'alar wa ma ra'aytu ahadan shufiya fiha ko ban ga wani mutum wanda aka warkar da shi daga wannan ba wallazi yazharu abinda dai ya bayyana wallahu ta'ala a'lamu Allah madaukakin sarki shi ya fi sani wa bihil musta'anu da kuma shi ake neman taimako wala quwwata illa bihi ba a da wani karfi sai gare shi annal hasanati was-sayyi'ati tatajafa'u wa tataqabalu wa yakunu al-hukmu fi hadil ghalibi وهو يقهر المغلوب ويكون الحكم له حتى كأن المغلوب لم يكن فإذا غلبت على العبد الحسنات ورفعت رفعت رفعت حسناته الكثيرة سيئاته ومتى تاب من السيئة ترتبت على توبته منها حسنات كثيرة قد تربى وتزيد على الحسنة التي حبطت للسيئة فإذا عزم عزمت التوبة وصحت ونشأت من صميم القلب أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن فإن التائب من الذنب لا ذنب له shine sai yake cewa ni dai abin da ya bayyana gare ni annal hasanati was sayyiati kullun kyawawan ayyuka da munanan ayyuka ta tadafa suna tunkuɗa juna ne tunkuɗa juna suke yi wata taƙabalu kuma suna fuskantar juna ne suna mu juna muƙabala kai kyakkyawan aiki mummunan aiki na ce masa kai kyakkyawan aiki baka isa ba shi kuma kyakkyawa yana cewa kai mummunan aiki baka isa ba ana mujadala a tsakanin juna wa yakunu al-hukmu fi halin ghalibi kullun hukunci na kasancewa ne ga wanda ya rinjaya wa huwa yaqhahu al-maghluba kullum kuma yana samun rinjaye akan wanda ya fi karfi ke wa yakunu al-hukmu lahu sai hukunci ya zama tare da shi hatta ka annal maghluba lam yakun sai ya zama wanda ma aka rinjaye kamar ba shi idan mutum ya makan shi ka tassaba kyawawan ayyukansa suka zama su ne maghlubai su aka ci rinjaye a kansu munanan aiki suka zama su ne galibai to shikenan فإذا غلبت على العبد الحسنات إذن كاواوان أيكا سقدم سر جاي قباوة رفعت حسناته الكثيرة سيئاته شيء ننسي كاواوان أيكا سا ستوتي مسمونا نن أيكا سا هكذا يقول ومتى تاب من السيئات دلوك تندي توبة قمونا أيكي ترتبت على توبته منها حسنات كثيرة سيزا متى كمقوم ونن توبة ديئي سيزا مقوم كاواوان أيكا ما سيوا sun zo sun biyo bayan wannan mummunan aikin da ya tuba ya bari ma da ya ce kattar ba za su iya karuwa wata zidu su karu alal hasanatin lati habaqat bis sayyi'ati su karu akan wannan kyakkyawan aikin da da ya lalace ma sakamakon mummunan aikin da ya aikata fa idza azamat at-tawbah idan tuba ta zama mai ƙarfi da ƙarfin niyya aka yi ta wa sahhat kuma ta inganta wa nasha'at min samimil qalbi sannan kuma daga can asalin zuciya tubar take a haraqat ma marrat alaihi min sayyi'ati sai ka kona abin da ya gudana a baya na mummunan aiki ka anna hatta ka anna halam takun sai a ga kaman ba a ga wannan kamar da ma ba waɗannan munanan ayyukan فإن التائب من الذنب لا ذنب له domin mutumin da ya tuba daga zunubi to kaman dama can bai da zunubi mutumin da ya zunubi ya tuba to kaman dama bai da zunubi ne anan ya tarjihi wanne yarin jayar wacce ce ta biyu a ina ne yarin jayar din wa mata ta تاب من السيئة ترتبت على توبته منها حسنات كثيرة قد ترباه وتزيد على الحسنة التي حبطت بالسيئة kenan idan mutum ya ridda idan mutum ya ridda sai ya dawo ai ba ma zai har yanzu zai zai kara ayyada ra'ayinsa a gaba idan mutum ya ridda wal iyadu billah daga baya kuma ya tuba to kenan za a dawo masa da ayyukan alkhairinsa in dai tubar gaskiya yayi ba tuban mazuru ba ba kuma tubar dila ba dila da ya rike carbi ya shiga ya shiga gona wai zai ma zai ma zakarawa yau zakara ya ce ina ganin ka ya sha rawani ya sha alkabba ya zo da carbi yana ta la'anallahu makiyina wai tasbihin shi kenan tasbihin dila kenan la'ana Allahul makirina la'ana Allahul makirina zakara na can saman yana saman bishiya shi kenan sai aka aika mishi aka ce wai aje aka aka ce wai zo ya sako ya kira sallah ya sako ya kira sallah dila dila ne liman shi kuma shi ne ladan wai zai mu yi ne yi ne zakara yace yace yace balligh ta'laba anni an jududis salihina mukhsun man zanna yawman anna lisa'ala dila yace kakanni na mutanen kirki sun ban labari ka je ka faɗa ma dila sun ban labari ko mutanen kirki ne duk wanda ya zata dila zai yi addini ya tuba to ya kuskure duk shi shi shi shi dila la'ini ne ila al'abadi la'ini ne eh la'ini ne bai taba zama mutum bai taba zama kare ne ba kullum la'ini ne dila eh ce ka faɗa mishi to ba tubar dila ba tubar gaske a taubatun nasuh wadda imamu al-qayyim ba a cikin wannan littafin ba a cikin madarijus salikin yace tana da sharuɗa huɗu an sha ambata su ko istighfarun bil lisan iqla'un bil abdan niyyatu tarki al-aud bil janan mufaraqatu sayyi al-khillan yace wannan ita ce at-tawbatun nasuh da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha to a tawbatin da su ita ce istighfari da baki istighfarun bil lisan a faɗa da baki mutum ya istighfari da baki domin da hakki ake istighfari sannan sai iqla'un bil abdan barin saban da ake da gabar da kake saban saban baki ne a dena cin haram gulma hada fada a dena sabo ne na ido ganin abin da Allah bai yi da shi ba a bai iqla'un bil abdan sabo ne da ake da al'aura a bari sabo ne ake da hannu a bari iqla'un bil abdal kenan sannan sai ne yadda tarki al'audi bil janan ainiya a zuciya ba za a sake koma ma wannan zalubin ba shine abin da mai al-akhdari rahimahullahu ta'ala ya faɗi wa an yatuka sa'ata bi sa'atiha wa an yatuka al-ma'siyata bi ta'atiha in kana mutalabbitan biha sai shine zai ce me menene wa menene Allah ya wanni yato Allah ya huda ila dambe فيما بقي عليه من عمره ولا يقول حتى يحكيني الله فإنه من علامة الشقاء والخذلان وضمت البصيرة تسنن سين أكو مفارقة السيء الخلة أبو خنم بنزا دا أكي حدوا أي ساقن لن دسومة يمسو يجرع يقورة يمسو يقورة يمسو أقوي إن دا أكا قاو أكا شيء أكا شيء أكا شيء ترك حضور أماكن الإسلام ya daina halartar wajen tsaba kaga za su iya zama biyar ce ba akwai amakinul isyan sannan akwai mai sayyi'ul khillan munanan abokanai waɗanda ake haɗuwa a yi saɓon nan da su mutum ya baran baran da su sannan kuma kai ya je ina amakinul isyan kai ya halarci wajen da ake saɓon Allah shi kyauta to shine sai malam yace wa qad sa'ala hakim ibn hizam radiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sahabin annabi hakim bin hizam ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi da al-imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin sa al-imam muslim ma ya fitar da hadisin yace ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam an itaqatin wasilatin wa birrin fa'alahu fi shirki ya tambayi manzon sama an itaqatin game da yan tabayi da yayi wasilatin da sada zumunta da yayi wa birrin da kyautata wanda ya rika ma iyayensa fa'alahu fil jahiliyyati wadanda ya aikata a jahiliyya kun ga fa'alahu nan sai ya kai yi tibarin ne aka yi tibarin al-mazkuru akhira domin itaqa da sila ai mata ne guda biyu ko to sai aka ce wa birrin sai ce fa'alahu bai ce fa'alaha ba saboda ku kalli wani sirri na lugha nan nan nan larabcin al-imam ibn al-qayyim ne ba hadisin bane ya ka mana larabcin sa ne amma ku kallo kuwatu dulu'ihi fi lugha an itaqatin wasilatin wa jarrin fa'alahu fil jahiliyyati to fa'alahu din nan da yace ya mai da shi mufradi kuma mudakkari yayi itibarin birru itaqa da sila dukkanin su birru ko ba su cikin birru in ji ta tasalu an albirri kiken birru ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن أزوى قرشي فلك البر لفزين شامل خوي ليزو سيتي وبر فعله في الجاهلية بيتي عن إتاقة وسيلة وبر فعلها في الجاهلية با. في الشرك عشركة يتنبيع عن سلمة جمد وأننا أبوه هل يثاب عليه شن ذا أباشي لادا أجاهلي أكافن يشنو مسلمتي يساد زمنتا يأنت بايي ya kuma yi biyayya da kyautatawa ga al'umma da iyayensa a fanko-fanko dukkanin su wannan musulunci ba ya ce a yi su ba to shi kafin ya shiga musulunci dama yana yi to me hukuncin su za a bashi lada fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai man sani ce aslamta alama aslamta min khair aslamta ka musulunta alama aslamta min khair akan abinda ka riga ka gabatar na alkhairi wato dama kana cikin waɗannan kyawawan ayyukan yanzu kuma ka shigo cikin musulunci to sai ya zama nurun ala nuri can da can kayi su ne da shirki to sai a ware shirkan gefe guda yanzu hassan musulunci ya haskaka waɗancan kyawawan ayyukan da kai za a ɗauko su a baka lada sannan kuma me a ɗauko ladarka da za ka ci gaba da ita musulunci wato ladarka ta can tana can ai ya kamata ba ku tuno aya ai akan wannan karshen suratu karshen suratul hadid shafin karshe na suratul hadid ne Allah ya ce game da yahudu da ahlul kitabi gabaki da a kawo aya ba ita ba kafinta ya yi allazina يوتكم كفلين من رحمته أتشمع لمن تفسيري فكتيا الذين آمنوا أنا نفيا الذين آمنوا بالكتب السالفة waɗanda suka yi imani da littafan da suka gabata sannan manzan da sama a wasiƙar da ya rubuta ma kaisar ai ya ce ne yu'tika Allahu ajraka marratayn Allah zai baka ladarka so biyu ladarka na ayyukan da ka gabatar na kirki da adalci lokacin kafin ka musulunta da kuma ladar da ka yi idan ka musulunta. Mun fahimta a so da kashe kauli na biyu shine daidai. To shine sai mala ya ce, fa haza ya tsari annal islam ada alaihi sawafa tilka sayi'at. Wannan na nuna ashe musulunci ya dawo masa da ladar sawaba tilka alhasanati لا da waɗannan kyawawan ayyukan da yayi allati kanat batilatan bi shirki waɗanda da batattu ne su saboda shirka falan ma taba min shirki lokacin da ya tuba ya bar shirka ada ilaihi sawabu hasanatihi almutaqaddamati sai ladar ayyukansa na kyawawa da ya gabatar sai su dawo masa fa hakaza idza taba al-abdu tawbatan nasuhan sadiqatan khalisatan haka nan idan bawa ya tuba tuba wacce take tsaftatacciya صادقة تجسكية خالصة وجهتك وريوري جرجر تكي أحرقت ما كان قبلها من السيئات في تقونا مس أبوه اللي عيكتا نمونانا كافن يتوب وعادت عليه ثواب حسناته سننكم تداوم سدلاجر كاوا وان أي كنسا من غاني أي شيني سيشي يوصف هذا abin da zai ƙara fito maka da wannan fili annas sayyi'ati was dhunuba lallai zunubai wasihu hada anna sayyi'ati was-zunuba hiya amradun qalbiyatu wanda ba haka bane nashi ya goge ya gyara ba kuskure alawa yuwaddihu hada wannan na bayyana maka annas sayyi'ati lalle munanan ayyuka wasnuba da zanubai ya amghadul qalbiyyah cututtuka ne na zuciya ku ci misalin da zai buga mana ha yanzu wannan da suka ce hasanat ne الحسنات أمراض القلبية أن السيئات وال وال وال والذنوب أمراض قلبية لليمونا نن أيكا دزنبي أمراض قلبية توتتكا لنزوجي هكا نيكو كما أن الحمى والأوجاع أمراض بدنية كما يجد الزبي والأوجاع da raɗaɗi da mutum zai rika ji kamar na ciwon kai amghadun badaniyatun cututtuka ne su kuma na jiki wal maridu idza ufiya min maradi mara lafiya idan ya samu lafiya ya warke daga ciwon sa ajiyatan tammatan lafiya cikakkiya ajat ilayhi quwwatu sai kai karfin sa ya dawo wa afdalu minha musamman ma an masa ƙarin ruwa in ya sha ruwa da yawa ko wa afdalu minha wani zubin ma lafiyar da zai sama yanzu sai ta fita da hatta ka annahu lam yaz'ab qattu kai ta ce shi bai taba samun wani rauni ba tun can da to haka kun fahimci kiyasin da ya mana kiyasi ne nan ya mana cututtuka rashin abin da zunubai da munanan ayyuka cututtuka ne na zuciya su kuma matattara da ita da raɗaɗi da ke samun mutum a jikinsa cututtuka ne na jiki to idan mutum Allah madaukakin sarki ya sa shi ya sha magani ya warke daga ciwon da ya na matattara sai ka ga lafiyar shi ta da wani zubin ma ya fi lafiya fiye da da haka ne ko ba haka bane na ji ba ku amsa da gaske ba to sai ya ce falkuwatul mutaqaddama ko al mutaqaddima bi manzilatil hasanat to yanzu natijan mu ta fito ta kiyasi yace falkuwatul mutaqaddima karfin sa wanda ya gabata bi manzilatil hasanat a matsayin kyawawan ayyuka ciki take kai wal maghdu bi manzilatil dhunubi rashin lafiyan da ya kuma a matsayin zunubi ne wasihhatu wal afiyatu bi manzilatit tawbati da lafiya da ya samu bi manzilati tauba su ko matsayin su da su ba abu nawa kenan alquwwatul mutaqaddima bi manzilati alhasanat karfin da yake da shi kafin ya ciwo su ne suke matsayin ne suke matsayin kyawawan ayyukan da ya aikata kafin ne kafin zunubi wal maghdu bi manzilati dhunubi rashin lafiyar da ya shi ko matsayin zunubin da ya aikata ya bata masa ne ya ɓata masa kyakkyawan aiki kamar yadda rashin lafiya ya ɓata masa wancan karfin da yake da shi da wa sihhat wal afiyat bi manzilati tauba yanzu kuma lafiyar da ya samu matsayin su ɗaya da me matsayin su ɗaya da tubar da yayi to yanzu bari ku ji wa kama annal maghda kamar yadda ka sani dai annal maghda marasa lafiya man la taqulu ilayhi sihhatuhu abada akwai wanda lafiyarsa ba za ta dawo ba har abada akwai rashin lafiyar da sai dai mai ya kar mutum ko kamar mai rantsuwa ya ce in dai cansa ce ba addu'a wai ya ce in cansa ce wai addu'a ba za ta yi amfani ba kaga wannan ya shi shigi da yawa da dai ya ce magani to wannan ya faɗi ya ka abin da ya sani amma addu'a ba za a mata shishigi ba ai la yahudul qadra illa du'a kaddara tana tun addu'a na tun da kaddara to ku ci ku rike wannan fa ku ci kaso na farko na mutane min al-maghza anna min al-maghza man la ta'ud ilayhi sihhatu abadan daga cikin marasa lafiya akwai wanda in yayi rashin lafiya lafiyar shi ba za ta dawo ba har abada akwai haka ko babu kun yadda da wannan bi da'fi afiyatihi saboda raunin lafiyarsa wa minhum daga ciki na nawa kenan man ta'udu sihhatuhu kama kana akwai wanda in yayi rashin lafiya ya warke sai lafiyarsa ta dawo kamar yadda yake da lituqawima al-asbaba wa tudafi'aha domin su muqawama su fada da asbab na ciwo wa tudafi'aha kuma su tunkuɗe masa wannan cututtuka wa ya'udu al-badnu ila ko litaqawimi al-asbab wa tadafi'iha saboda taqawuni da suka yi wa ya'udu al-badn ila kamalihi al-awwal sai jiki ya dawo kamar yadda yake da cikakke shine na nawa na biyu wa minhum man taqudu sihhatuhu asahha min ma kanat daga cikin mutane akwai wanda kuma zai yi rashin lafiya sai ya warke sai lafiyarsa ta dawo fiye da yadda yake da sai ka ji mutum yana cewa wallahi ina ji na kamar dan doki ai ji na nake kamar ma ban taɓa rashin lafiya ba kai ni na kuma lafiya yanzu akwai yin wannan ko babu wa aqwa wa anshafa kuma ya fi karfi ya fi karsashi da kuwace asbabil afiya saboda karfin lafiyar sabubban karfi da ya sama na lafiya wa kahariha da kuma yadda lafiya take da rinjaye wa ghalabatiha da kuma yadda dai lafiya take da rinjaye da asbabil da'fi wal maradi da sabubban rashin lafiya da kuma ciwo rauni da rashin lafiya hatta rubbama kana maradu hada sababan da afiyati har ma ya zama wannan rashin lafiyar da yayi shine dalilin ma lafiyar tasa rashin lafiya ya zama shine dalilin lafiyar shi a cikin mutane akwai wannan kama kada sha'ir kamar yadda mai hikima yake cewa la'alla asbaka mahmudun awaqibuhu wa rubbama sihhatil ajsamu bil idadi wai wani mai gidansa ne ya zarge shi ya aika masa da maganganu marasa daɗi shine sai yayo kasida yana ba shi hakuri shine sai ya ce la'alla asbaka ina fatan wannan zargin da ka mini mahmudun awakibuhu daga baya zai jawo mun ma ayyabe ne yabo zai ja mun wannan kwairin da aka ba to zai jawo mun kuma in samu wani matsayi da za a ƙara mini matsayi ma a ce an bani promotion da kwairi aka rubuta mun to amsar da na bada sai ta zama mun kila da sanadiyar daga kwairi sai in tashi ma ya zama mun promotion har ya zama wanda suka rubuta kwairin in sun yi ne don hasada idan ma ba su rubuta wannan kwairin ba wa rubbama sahhatil ajsamu bil ilali so tari zaka ga wani zubin cikunkuna sukan samu lafiya sakamakon ciwo ciwo sai ya zama musu sanadiyar lafiya فهكذا الأبد بعد التوبة ما نيتي حق باوى أغمى توبة على هذه المنازل شيما yana tsakanin waɗannan matakan guda uku ne waɗannan matakai guda uku man la ta'udu sihhatuhu man ta'udu sihhatuhu kama kanat man ta'udu sihhatuhu asahha wa aqwa wa anshada to haka mutane ko to haka in mutum ya tuba akwai wanda ayyukansa za su dawo wanda kwata-kwata ko ya tuba tuba ba karfi ba tuba gaskiya yi ba so daga ya yi mummunan aiki yana da kyawawan aiki sai mummunan aiki sai ya fata masa kyakkyawan aikinsa ya kuma zo ya tuba ashe ba tuba gaskiya yi ba irin tuban malam asta'alabu ya yi eh tuban malamin jeji dila ya yi akwai wanda man ta'udu man ta'udu man ta'udu hasanatu kama kanat saboda me saboda an samu mukawama tsakanin al-asba akwai kuma man man ta'udu hasanatu aksara mimma kanat qablu mun fahimci wannan ai mun fahimci abin da Imam al-Qayyim ya mana nan wallahu al-muwaffiq la ilaha illa ilaha ghayruhu wa la ghafwa siwahu Allah ne dai mai datarwa wannan kokarin da nayi na yi rinjayar da waɗannan bayanan Allah ne mai datarwa kuma babu abin bautawa da gaskiya sai shi babu ubangiji sai shi to wannan kenan ashe kullum bawa ana sai ya zama alahazar ya zama cikin takatsantsan yake kuma kullum mutum ya rika jaddada tubarsa kullum mutum ya rika jaddada tubarsa shi yasa wasu malamai suke ganin ina ba ta fi tauba domin ina ba ita ce mutum ya tuba ko bai yi zunubi ba ko ba ka da zunubi karka tuba astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi kullum mutum ya rika wannan yana da tasiri a cikin rayuwar mutum Allah madaukakin sarki shi ne tattar yanzu mun bayanci yadda yadda yadda ya kawo ka'ida da kuma yadda ya rinjaye da kauli ɗaya ko sannan kuma a kaulin sai ya faɗa maka gafa yadda abin ke gudana da ya ce maka ladarsa za ta dawo in kuma ka kalla za ka yi kamar waɗannan akwal ɗin guda uku sun tattaro duka maganganun biyu to man la ta'udu hasanatuhu kaga ba a fada tutau ba to wallahu alam wannan a takaice kenan na'am kuskure ne ai ai ai ka kalli abin da aka ce فالقوة المتقدمة متقدمة بمنزلة الحسنات to me ya shafe ta kuma ta zama amra kowa sai ba su bane marazin ba marazi bane ai annal yanzu ga cutar ga kiyasin da yayi fal quwwatul mutaqaddama ko al mutaqaddima bi manzilati al hasanat karfin sa da yake da shi sune kyawawan ayyuka wal maghzu bi manzilati dhunubi shi kuma rashin lafiya shine matsayin zunubi wasihat wal afiyatu bi manzilati tawbati da lafiyar da lafiyar da ya samu daga baya ita kuma matsayin ta da tuba to ya za a hada hasana da zunub kuma a ce musu maradun kuma ya ce wal al quwwatu al mutaqaddima bi manzilati al hasanati haga can me ya ya kawo maka ya ce maka yuwaddu hadha anna as-sayyi'ati was-sunuba hiya amradun qalbiyyatu to sai ya sake ce maka fal quwwatu al-mutaqaddima fi manzilati al-hasanati ta shiga cikin maradu sai ya ce wal maradu bi manzilati as-sunubi shi kuma rashin lafiya shine sababin kaga yuwaddu ne أن السيئات والذنوب هي أمراض قلبية والحسنات لن تكون مرضا أبدا لن تكون مرضا أبدا هي أمراض قلبية الحسنات أمراض قلبية أي قياس ديكي كما أن الهمة والأوجاع أمراض بدنية in aka ce amma to ai ya bata karatun kwata kwata karatun ya tashi kenan ba hikima a ciki kuma ai tafsirul hasil ne yanzu me ya kawo maka yace maka amalul qalbiyya me za a fitar na natija kaga ba za a fitar da kowace natija ba amradun qalbiyya kama anna al humma wal awja' amradun badniyya tilka amradun qalbiyyatun wa hadhihi amradun badniyya to akan shi ya gina maka kiyasin sai kawo maka cewa yadda rashin lafiyan jiki ga yadda yake gudana to haka rashin lafiyan zuciya shi ma ga yadda yake gudana ana yin maganinsa amma wani zubin sai a warke duka wani zubin kuma ba za a warke ba da shi za a mutu ko wani zubin kuma sai a warken ma warakan ma ta karu kamar da ba a taɓa yin ciwon ba sai mara lafiya ya warke ya fi jin ƙarfi fiye da yadda yake jin ƙarfi da kafin wannan ciwon nasa. to shine kiyasin nasu daga waɗanda nasu aka sa musu annal hasanati wa zunuba zai bata karatun kwata kwata ba za a fahimci abin da ake nufi ba yawwa shine mana ko da sahabi ya yi ridda waliyazu billah daga baya zo ya tuba to yana nan a sahabinsa cewa riddar da ya bata bata masa suhubarsa ba misali waliyazu billah sahabi yan annabi sallama na da rai sai musulmi ne shi bayan manzon sama ya rasu sai ya tuba ai daga cikin shuhudu suhba akwai min akwai liqa'un nabi sallallahu alaihi wasallam kullum muka zo fassara al-liqa'un nan muna cewa me ake nufi liqa'ul mu'asara ba liqa'ul mu'ayana ba ba sai ya ganshi da ida ba ya zama sun haɗu zamanin su ɗaya to kaga sharadin farko kenan duk wanda da yi mu'asara da manzon sallallahu ba tashin farko ba za ka kira shi sahabi ba to amma sai aka biyanta sharadi sai aka ce me mu'minan bihi yayi imani da shi sai aka hukunta sharadi aka ce ne wa mata ala islam sai a ce walau takhallat ar-riddah ay baina islamihi al-awwal wa islamihi al-thani أي تلك الردة لا تبطل صحبته ولا تحبطها wannan riddar da ya tun da ya dawo ya musulunta to ba ta ɓata masa suhbarsa ba yana nan a matsayin sahabi mun fahimta nam haka yake har zuwa dai sai aka ce me yau karshe kawai za ka kawo wala ta yi bajidullahu sai ya atihim hasana shi kenan ai ai da ma harin jayar duk wadancan hasken ya kallo ai dama akan ta ya gina magana sai inda hasana ce amma shine da yake ce mana mu kasance akan takatsantsan wajen inda hasana ce ibn sayyi'atin nan da yi bacinin lahu sai ya aji mahasanatu gaba matakan fa akwai man la ta'udu hasanatu akwai man ta'udu kama kanat akwai man man ta'udu aksara wa ahsana mun fahimci wannan ayi to Allah shi kyauta Allah Allah ya sa muna cikin ahsana inda dai muna cikin masu zunubi kullum babu hukukil walidai a baya ma ne yi mana bayani akan babu birril walidaini ko ya kawo babu birril abi babu birri walidaihi wa in zalama babu linil kalami walidaihi babu jaza'il walidaini to sai yanzu sai al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah sai kulla babi babu uquqil walidai babun da zai yi bayani akan uquqil walidai abinda ake ce ma uquq shine daga aqqa yankawa haƙƙa ya uku shi ne ai ya yanka abu kaza guntula abu da yanka shi shi ne sai a ce masa uku ai daga nan aka samo aqiqa to me yasa aka ce ma aqiqa aqiqa saboda ana yanka ta ranar suna ko to shine sai a ce mata aqiqa kamar yadda wasu malamai suke ce mata nasika yana koma zuwa ga me zuwa ga nusukun mun gane ai to haka hukukin walidai kamar ai kafsul walidai yanke su yanke su ne mutumin da bai kyautata ma iyayensa ba to ya yanke su ko ya yanka su ya mai da su ababen yankawa shi wanda ya zama yana zunubin ana ce masa al'aqu al'aqu shine ismul fa'il dinsa wato mai yanke alaƙa tsakaninsa da iyayensa alaƙa ta kyautatawa ya yi ukuki haƙƙa walidai shi ya hukkuhu ba mun gane ai babinsa ya zama babin nasara yanzu kenan ko wallahu alam babu hukukil walidai ne babin da zai yi bayani akan saba ma iyaye haka muke fassara da hausa ko ko ba shi bane haka ake fassara kalmar da ake amfani da ita kenan babu hukukin walin babu saba ma iyaye sabawa tun daga yadda alqur'ani ya faɗa yace fala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa khfid lahumu janaha dhull min ar-rahma kaga ce musu uff at-ta'dif mutun ya ce ma iyayensa kash shine malamai a babi na mafhumul muwafaqa sai su ce mafhumul muwafaqa ne nan ba mafhumul mukhalafa ba akwai mafhumul muwafaqa akwai mafhumul mukhalafa تسشي المسكوت عنه أولى من المنطوق به هو المسكوت عنه أعظم وأشد إسيانا أو أشد معسية من من من المنطوق به أبند أكي شروبا فأنبتا با ويابا أبند أك أنبتا جرما فلا تقل لهما أف kada ka sake ka je kofar gida ko kada ka sake ka je kofar gida shi kenan kawai da yaro ya tashi sai tafi bakin titi da ya dawo sai baban ya ce kai da nake kada ka take ka fita kofar gida ya ce ai ba ba kofar gida ne na fita ba kawai na je na je bakin titi kaga ya fahimci hannun ko ya fahimci hannun eh mafhumul muwafaqa na wannan shine suke ce mishi al maskutu anhu ashadd min al mansukh bihi abin da ba ambatan ba ya fi tsanani fiye da abin da aka ambata. Mun gane ya yi, fada ta kullahu ma uf, wala tanhaquma wannan yana daga cikin randin da malamai suka yi ma al-Imam Ibn Hazm alaihi rahmatullah da yake ganin duk waɗannan qawaid din ba za a yi aiki da su ba sai su kawo masa wannan ayar to Allah ya ce fala ta kullahu ma uf wala tanhahuma abinda Allah kawai ya hana kenan to kenan ya halatta mutum ya zagi iyayen shi ko ya halatta mutum ya duke su tunda dai Allah bai ce ka ai ba ya ce ne fala ta kullahu ma ufin wala tanhahuma kada ka ce musu kashi kada ka daka musu tsawa to kenan sai ka zage su in an ce ba za a yi amfani da waɗannan ka'idojin na shari'ar musulunci waɗanda malamai suka tabbatar da su a cikin littafansu na usulu ba من قاني الله أعلم حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يا تياغا أبو بكرة رضي الله تعالى عنه شيكم أي رواية لقبابنسة عبد الرحمن بن أبي بكرة أبو بكرة شيني رواية إيه عبد الرحمن بن أبي بكرة هي رواية لقبابنسة أبو بكرة abu bakira sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ya ce ku kalli bai sinadin an an abdurrahman ibn abi bakira da ya ce an abdurrahman an abihi shine wa abi bakira mun gane ai ko qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu bakira radiyallahu ta'ala anhu yace annabi ya ce ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir shin bana ba ku labari game da manya-manyan zunubai ba zunuban da suka fi kowaɗanne girma mun ce malamai sun yi sabani akan suwaye ake ci musu alkaba'ir a cikin zunubai ko eh amma limamin jami'a ya ce ana gane su ne da ka'idoji dukkan zunubin da Allah ya ce duk wanda ya yi shi kenan ne ne shi to wannan yana cin kaba'irul zunub duk zunubin da Allah madaukakin sarki ya tanadan masa da hukuma tun a duniya wannan yana cin kaba'irul zunubi a ce in mutum ya gale su ga abin da za a mata duk zunubin da Allah madaukakin sarki ce duk wanda ya yi zai zo ya game da shi la'ira to yana cin irin zunub sannan kuma sai zunuban da annabi sallama karara da kansa ya kira su irin zunub ko annabi ya kira su daga cikin almuhulika ko annabi sallama ya kira su da almubiqa duk waɗannan suna cin irin zunub su ne ake ce musu az-zunubul kabira zunubai masu girma domin kaba'ir jam'i ne na muntahal jumu'i ko na kabira kabiratun kwara daya jam'in da sai a ce kaba'ir kamar nasika sai a ce nasa'ik ko kamar ragiba a ce raga'i salatan annabi sallama ya faɗi haka so uku ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir har uku قالوا بلي يا رسول الله sai suka ce ya ma'aikin Allah ka ba mu labarin su qalal ishraku billah sai ce hada Allah da wani a cikin bauta hada Allah da wani al ishraku billah malamai suka ce dukkanin su guda biyu da da ashshukul asghar da ashshukul akbar dukkanin su na cikin kaba'irul dhunub wa uququl walidai sannan saba ma iyaye munana musu kin kyautata musu yin abin da Allah madaukakin sarki ya umarta a musu na kyautatawa da ciyar da su daɗi daɗin baki su ji daɗi daga baki fira da kai maganar da zaka faɗa musu ta zama mai daɗi daɗin mu'amala mu'amalar da zaka yi da su ta zama mai daɗi daɗin ka kyautata musu idan suna da bukata ta rayuwa ka kyautata musu kai ko da ba su da bukata ta rayuwa ka musu ihsani ihsani dama ana ana ana hiba ana kyauta ne saboda abu guda biyu manya-manyan abu biyu kana ma mutum kyauta in ma li tu'azzimahu in ma li annaka tuhibbu ko kana yi ma mutum kyauta dan kana girmama shi ko kuma dan kana son sa Ewa yake Allah Na'am. Hukukul walidai ta saba ma iyaye munana musu aikata abin da ba ta so. Wajalata wa kana muttaki'an sai annabi ya zauna. Da a kishin gida yake. Zai faɗi wata magana kuma mai girma. وجلس وكان متكئا sai ya zauna da can wa kana muttaki'an da a kishin gida yake da wannan ne wasu malaman lugha wannan fa'ida ce lugawiyya wasu malaman lugha suka ban suka bambanta tsakanin qudud da julus suka ce wai in an ce mawana qa'ada shine daga tsaye mutum ya zauna shine qudud shine qudud idan ko aka ce julusun to shi ne mutum ya daki shingide yake sai ya ɗan ƙara yoci gaba. Wato, daga sama zuwa ƙasa shi ne ƙududu, kama kana ƙa'iman faka'ada, amma kana muttaki an fajalasa. Wannan wasu malamai lura sun kawo wannan, amma dai in ka koma ahalul mufradat malaman da suke ganin a ahalul taradus kawai, wannan ahalul mufradat ne, malaman lura sun kasu gida-gida. akwai mazhabobi guda biyu da ake da su manya-manya akwai malaman da ake ce musu ahadu taradu su suna ganin za a iya samun kalmomi masu yawa amma ma'ana ɗaya suke badawa su ne ahadu taradu akwai kuma malaman da ake ce musu ahadu isra kowace kalma mafrada ce kowace kalma laha ma'anar mustaqillun tana da ma'anarta mai cin gashin kanta waɗannan na biyun suna da suna wahalar da jama'a a ce babu taradufi a luga duk kalma ce an samu mata ma'anar ta tashi ta kashin kanta to akwai wahala to shine ne suka kawo wannan sai suka samu yan madogara a wannan hadisin suka ce wa kana muttaki alfadanaka da annabi sallama a kishin gida yake shikenan kawai sai ya miƙe ya zauna ai kowa san kishin gida ai ko ala wa qawlu suri manzon salama da ya faɗi waɗancan abubuwan guda biyu yana kishingide to wannan yana nuna zai faɗi wani abu mai mahimmanci sai ya miƙe zaune sai ya ce ala ku saurara wa qawlu suri ka ga magana ƙarya qawlu sur shine alkadib magana ta ƙarya magana ƙarya ita ce qawlu sur wa innahum la yaquluna munkaran من القول وزورا زور شيني الكذب كريا mutum ya faɗi abin da ba haka yake ba ƙarya ko ita ce mukhalafatul qawli lil waqi'i maganar mutum ta saba ma abin da ake ciki na hakika ga yana yana faruwa misali sai jiya waye a cikin ku nan jiya sai wani yanzu ya ce nan sai ce ai an kwana ana ruwa a cikin ku kaga khalafa qawluhu alwaji ko to shine suka ce ƙarya ta kasu gida uku akwai kadibul munafiqi akwai kadibul mutamalliqi akwai kadibul sabi kadibul munafiq ƙaryan munafiki ita ce da zuciyarsa da baki duk abin da yake faɗi ya san ba haka bane a zuciyarsa ya san ba haka bane ba a bakinsa ma ba haka yake nufi ba قريم كذب المنافق كذا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ولا يعلم إنك لرسول ولا يشهد إن المنافقين لكاذبون هذا كذب المنافق كذا كذب المتملق قريم بفادي mai fadanci karyarsa a zuciyarsa ba haka yake nufi ba amma a baki haka yake nufi yana son maganarsa ta zama haka saboda ya samu abin da zai sama sannan sai kalibu safi a zuciyar shi da zuciyar shi yana ganin abin da yake faɗi haka yake amma a fili ko magana ba haka take ba shine kaman wani wawa sai ga wani wani wani wani shehi dan bid'a sai ya cewa wannan wali ne kaga a zuciyar shi shi haka yake nufi itiqadin haka yake nufi to kariya wa ma zala yukathiruha annabi sallallahu bai gushe yana maimaita wannan magana ba ألا وقول السور ألا وقول السور حتى قلت ليته سكت خلي نشي إنا ما أن النبي صلى الله عليه وسلم يشغو تقول لك وتي من ذا الذي سمعنا نون كرما أبو ina nuna girman ƙarya mutum ya rika ƙarya a rayuwarsa ya rika ƙarya abinda ba haka yake ba mutum ya faɗa haka ba zan so mai girmama abu mun gane ai wannan hadisin da ya muhalli shafinsa shi ne hukukul walidai daga cikin kaba'irul zunubi kuma min akbaril kaba'ir akwai uququl walidai kudaka kad ya uqu al ibn walidayhi bil qawl mutum zai iya cutar da iyayensa da baki tanzirin magana hutayya hutayya hutayya yadda ya ka faɗa ma babansa wai yana yana yana yana yana yana yana yana yana zagin babansa ya ya faɗan ma babansa mummunan magana eh yake cewa hayatuki ma alimtu hayata khairi wa mautuki qad yasuddu salihin جزاك الله شرا من عجوز ولقاك العقوق من البنين wala ba za ta fassara ba yake ce ma babansa fa ni'ma shaykhu anta ladal mahaji wa bi'sa shaykhu anta ladal ma'ali iyayen sai ke fada ma wannan magana shi yasa shi yasa malamai kamar da Imam Ibn Qutayba a cikin Ashiyuh wa Shu'ara ya siffanta shi bai faɗi wata siffa kyakkyawa ta Qutayba ba Hutai'a zai mutu aka tambaye shi an ce, Bima tusi bihir al-yatama, me za ka yi ma marayu wasiya? Sai ce, ya ce kulu amwalahum. Sai ku cinye dukiyoyin su wasiya ta kenan tsakani na da su. Aka janna. Shi na limamu da kuke ba ya ce ya ce Hutai'a la khaira fi ya ce bai da alkhairi ko kwara ɗaya. Hutai'a shi yasa shi yasa akai sabani akan akan sa alqaulur rajih yana cikin mukhdaramai in in ma ya musulunta kenan an yi sabani akan musulunta sa ba kan suhubar sa ake ba alqaulur rajih in ya musulunta to mukhdarami ne ba sahabi bane ya rayu da manzon sama amma bai musulunta ba sai bayan manzon sama ya rasu sannan ya musulunta kaga ba sahabi bane lalatattun shiya in sun tashi su kawo hadda hudai'a sun ce duk sahabban ahlus sunna ne a baya cin sahabban ahlus sunna da sunna an yi sabani kan musulunta sama in ya musulunta to mukhbarami ne al mukhbaram a wurin malaman hadisi shine wanda ya rayu da manzon Allah sallama amma bai musulunta ba sai da annabi ya rasu shine malaman hadisi ke ce masa al mukhbaram ko to hudai'a kenan Allah ya tsare mu to kaga al'uququ bil qawli kenan akwai al'uququ bil fi'l shin ya zama yana saba ma iyayensa a aikaci حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة وراد سكترا سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أبو إيسى قال كتب معاوية إلى المغيرة سجلنا معاوية يا أبو تام مغيرة اكتب إلي ما سميت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبو تام أبن دكجدك النبي صلى الله عليه وسلم قال والراد والراد يشي فأملى علي سيدنا المغيرة بن شعبة ييمم شبتا نغبوتا من قيمة سيدنا معاوية وكتبت بيدي كما نغبوتا دهنونا innahu sami'tuhu inni sami'tuhu yace ni na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni sami'tuhu na ji annabi sallama yanha an katrati su'ali yana hani game da yawan tambaya ko yana hani game da yawan roƙo as-su'al roƙo as-su'al tambaya fa amma as-sa'ila fala tanhar amma ne tambaya ta addini فلا تنحر كذا كامت الساوة وأما السائل فلا تنحر أما ليبارا وندي يتنشن ليبارا cikin mutane guda uku da aka halasta musu su bara shi ce falatin hankaka da kama ta tsawa as-su'al kenan as-su'al din da aka hana kasratu su'al al-imam ash-shatibi ya kawo ta a kashin littafin sa al-muwafaqat mahallai ne guda goma an hana a musulunci a tambaya a game da abubuwa guda goma daga ciki akwai abin da suke ce musu al'ugulutat al'ugulutat ko al'asilatul ar'aitiyya abin da bai kuma mutum ya rika tambaya a kansa kamar wani malami ya zo wani ɗalibin al'imamu shafi'i ya masa tambaya yake ce masa Allah za su malam menene hukuncin sallah tsakanin sama da ƙasa mutum bai sama bai ƙasa a lokacin kuma ba jiri al-imamu shafi yake ba shi amsa mun gane ya to al-as'ilatu al-ar'aitiyya al-imamu malik rahimahullah in aka masa tambaya sai ce lassu min al-ar'aitiyyi ba na cikin yan me kake gani da abu kaza zai afku in al-imamu malik aka masa tambaya sai ce hal waqa'at shin mas'alar da kake tambaya akan ta ta afku in ba ta afku ba kai tambaya akan kasratu su'al akan in wannan an hana haka idan tambaya ta kasance an faɗi abu aka yi shiru kan wani abu ba a san kai tambaya kansa manzon da sani ya ce ma ya ce ya ce inna Allah kataba alaikum alhajja fa hajju ko ko fa hujju sai al-aqra ibn habib radiyallahu ta'ala anhu wa kana min ahli al-badiya ko sai ce fi kulli amin ya rasulullah sai manzon sani ya ce law kuntu hala wajaba alhajju marratan فما زاد فهو تطوع يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم tambaya akan abu mutanen da suka gabata annabi sama yana zaune wani sahabi ya zai ce ya rasulullahi aina ali yace abuka fil nari wa qad mata abuhu fil jahiliyya ya ma'aikin Allah ina babana yake yanzu baban shi ya mutu a jahiliyya annabi yace babanka na wuta kago ya ja maka shi irin waɗannan tambayoyin ba su da amfani su ne kasratu su'al haka nan in an maida abun bara ɓangaren bara ba a son yawan roƙe-roƙe mutum ya mai da roƙo ya zama ɗabi'arsa manzal da sama ya hana bara ce ga mutane guda uku su ya halatta su bara a musulunci har su fita daga cikin matsayin da suke ciki rajulun asabat shaqatu mutumin da bakin talauci ya same shi har aka samu mutum uku daga cikin mutanen unguwarsu masu hankali suka ce ta wani ya shiga wani yanayi kuma suka ce kawai ya shiga wani ne amma ba su yi mutum su kara mashi wani abu ba to ya halarta ya bara sannan na biyu mutumin da asahabat ujaifatun wata musiba ta afka masa direba ne yana da motar ta yi hadari ya koma bai da mota shago yake da shi shagon ya kone ma'aikacin gwamnati ne shi aka kore shi daga aiki ba fansho ba giratuti to ya halarta ya bara har ya fita daga wannan yanayin sannan sai na uku mutumin da ya hamala ko ai an shafi wannan hadisi hadisi ne mutafakun alaihi ya hamala ya je wucewa ta kotu sai ya ji ana cewa sai ya ji ana ta shari'a sai kawai lalle ka kotu sai ga wani mutumi ne mutumin kirki ga nan bawan Allah ahli sunna tattijo ana nema a walakanta shi saboda dubu dubu dubu ɗaya ana bin shi bashi kenan sai ya ce to ya je ya shiga kotu ya ce ranka ya dade alaga asmani ya ce ma alƙalin ya ce bashin da ake bin wannan bawan Allah ya dawo kai to dama a ka'ida ta bashi al'inzaru wajibu al'inzaru wajibu amma wal afu mustahabu wal afu aula min al'insani in kana bin mutum bashi to ko an je kotu ba sai dai a bashi lokaci ya biya shi yasa kada ka kai wani kara ko yana kana min shi baki in kana bin wani bashi ku tsaya ku sulhu a gida in ba ka bai maka irin na wanda yake yake a soba a soba yake bin wani bashi dubu arba'in yayi ya biya shi bai biya shi ba shi ke ne ya zo nan ya ce ma ya ce ma a haɗa shi da yan sanda a haɗa shi da yan sanda wai za a je a kama wacce a kasuwar soba shi ke ana tafiya ba a wuce ga kace ba kawai sai sai mota yan sanda ce ta tsaya shike da sai direban yan sanda kalle ke ce ba mai mai ya kaɗe sai dai lokacin ana wurin mai da ke kawo dubu biyar a zuwa mai kamar za a tafi yola ya ce ya kawo dubu biyar a zuba mai ya ba da dubu biyar shike aka je aka kama mutum aka zo da shi aka shirya aka fito yanzu abin da za a yi zai rika kawo kudin nan duk lokacin da ya sama zai zo ya kawo ba ya ba shi ba ba ya kawo wani ya sanda ka kasa shirya ya aiko to karshe dai karshe dai da aka gama biyan bashin nan da ya tsaya lissafi abin da ya tsira da shi bai fi dubu uku ba to kaga al-inzar wajibun wal afu mustahabbun wal mustahabbu huna aula min al-wajib an fi san shi fiye da wajibin to to kaga wannan muhamala ce wa ida'atil mal annabi ya hana ida'atil mal ya hana abin nan abin nan tozar da dukiya ballar dukiya hakan wa an kila wa qala sannan annabi sallama ya hana kila wa qala an ce ta ci ba fa na gidan rediyo ba ya hana jita jita abinda wane ya faɗa wane ya faɗa shi ke na abinda ba tabbas wani imam bukhari ya kawo wannan hadisin amma babu babu babu mahallin shahid na hadisi ana abin da ya kawo ce amma a cikin sahihinsa ya fitar da hadisin gabaki ɗayansa a ciki akwai mai wa wa'adil banati da turbuda 'ya'ya mata wa mai wa uquqil ummahati da saba ma uwaye mata sannan wa man'in wa hafi da kuma roƙo da ruwa mutum shi dai sai dai a bashi malam malam shehu jahani shehu jahani shi bai san kawo ba kullum abin da ya sani ungo har ran nan ya fada rijiya ana miƙo hannun bai san miƙo ba shi ungo ya san bai san miƙo ba sai dai sai da miko bai san miko ba sai dai gashi bai san miko ba sai dai gashi ko amshi ya ba da rijiya ana miko hannun ya rasa yadda zai yi ana miko hannayen mana ga igiya ya kasa ya wani sai yanzu sai ce masa kazan fa bai san aiki malamai ne wai malamai wai ba su san ba su san ba su san a bada ba ba su san su bada ba sai dai a basu saboda sharri duk abin da suke na karantar da mutane wai duk ba wai wannan ba ba dawa suke yi ba shi ne sai wani ya zo ya raɗa yake ka san malami ne bai fasan bai san me ko ba sai mushi amshi ne sai aka za ka ce amshi eh haka to daga za ka samu dama aka ciro shi daga rijiya to to man'in wa hadin da Allah ya zama ya hana wannan idan malam Rajab ya ce mu tsaya haka nan ma sai mu ga wannan babi sai muka karanta ki to a shine mahalli shahid din hadisin ya kawo wani bangare ne na hadisin amma a cikin sahihin sa ya kawo hadisin shine a muslim ma ya kawo yake cewa inna allaha harrama alaikum uquqal ummahat shine mai talikin mu yace wa hiya shahidu fil hadisi huna wannan shine hadisi shine hujja amma wannan kaulin da imamu al-bukhari alaihi rahmatullah ya kawo amma babu hujjar babu ko babu hujjil walidai Allah ta'ala ala wa akwai tambaya al na'am to ai nan dai mubalaga ai masu sunaye inna min akbaril kaba'ir ai idan ka ce in aka ce akbarul kaba'ir su ne dai alkaba'ir din domin babu asgarul kaba'ir manzon da sama dai ya faɗa ne lil mubalaga domin ya nuna girman zanuban amma babu asgarul kaba'ir sai dai ana da zunubai da ake ta musu kaba'ir da saga'ir saboda in zunubi bai zama cikin kaba'ir ba to zai zama cikin saga'ir shine wasu malamai sai su fassara alfahsha abin nan su ne manya-manyan zunubai allaman su kuma su ne kanana-kananan zunubai ko allazina kaba'ir al-ismi wal fawahish illa allaman kaga kaba'ir da al-fawahish dukkanin su suna cin kaba'ir fawahish suna cin al-kaba'ir an ambaci al-fawahish ne domin ne min babi zikirin khasi ba'ad al'am lil inayati bi amr al khas a cikin kaba'irul dhunubi to fawahish fana da matsayi mun gane ai yana da wani matsala da wani matsayi na musamman duk zunubin da aka siffanta shi da fahisha to yana cikin kaba'irul dhunub amma yana da kuma wani matsayi na musamman a ciki to kishi yasu ce su zama lamam lamam kuma sune sagha'ir eh to akwai lafazin kuma sayyi'at da zunub eh Qur'an yace in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum to annan sai malaman da suka ce sayyi'at nan ana nufin sagha'irul zunub sannan duk inda manzon sun yace gufira lahu ma ta addama min dhanbihi malamai suka ce ana nufin sagha'ir ne ba kaba'ir ba li anna al kaba'ira la tughfaru illa bi tarkiha wa bi tawbati nasuha ba a gafarta mutum kaba'ir haka nan kawai sai idan ya bar su sai idan an tafi lahira wannan kuma a babi na shafa'a sai tasirin shafa'a ya hau kansu wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u Babu wani musulmi da zai zama yana da iyaye biyu. Sai ya je wajensu da safe, ya tafi wajensu da safe don neman lada. Ya fashi Allah ya bude mushi kofa. Kofan mai yawwa idan idan baba kawai yake da shi to haka idan mama yake da ita ma haka ya fa yusbihu ilaiha in ita kadai ce fa yusbihu ilaihi ai can an ce fa yusbihu ilaihi ma saboda an ce ma min muslimin lahu walidani fa yusbihu ilaihi ma in ɗaya ne fa fa yusbihu ilaihi in ɗaya ce fa fa yusbihu ilaiha shi ma za a buɗe masa ƙofa aljanna kenan ko صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك